الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا يمتن الخميس 23 ga wannan wata na Jumada al'ula hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya dace da bakwai ga watan 12 ko bakwai ga watan 1 shekara ta 2021 miladiya a cikin ci gaban karatun littafin namu mai albarka na imam sana'ani rahimahullah ta tahiru li'tiqad an adranil ilhad a wancan satin da ya gabata muna bayani game da yadda shaidan yake da damar shiga cikin jukkuna sawa'un jukkuna na mutane ko jukkuna na wasu abubuwa masu gangar jiki domin ya rudar da banu adam ya kautar da su daga barin tafarki na gaskiya muka kai inda malin ke cewa wa thabata fil ahadith أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مئة كذبة yace ya tabbata a cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa lalle shedan ko shedannu sukan sato zance sukan je su shurara a sama ta farko su ji al'amarin da Allah maɗaukakin sarki ya tattamna da shi yayin da mala'iku suke zazantawa tsakankaninsu sai su sato wannan maganan fayulkihi ilal kuhan sai shaidan ya jefa maboka wannan kalma wadda suka sato yayin da suke hauhawa har zuwa sama ta ɗaya domin su sato zance wa hum alladhina yukhbiruna bil mughayyabat bokaye kam su ne masu ba da labarin boyoyin al'amura in kana son ka gane waye boka duk wanda zai baka labarin ɓoyayyen al'amurra wanda suka gabata da wanda za su zo nan gaba shine ake ce ma boka ina fatan mun gani wa yaziduna fi ma yulqihi ash-shaytanu min indi anfusihim mi'ata kadhba sai su dada akan abin da shedan yake jefa musu na gaskiya guda sai su dada ƙarya ɗari akan haka مالا ويقصد شياطين الجن وشياطين شياطين الجن شياطين الإنس من سندة القبور وغيرهم فيقولون إن الولي فعل وفعل yace abin da yake nufi shedannun aljanu shedannun mutane na daga masu tsaron kabirra wanda aka ba al'amarin gudanar da kabirra wa ghairihim da wasunsu fayaquluna zaka ji suna cewa innal waliya fa'ala wa fa'ala lalle wannan waliyin ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza imana masu tsaron kabarrai na daga mutanen da aka wakilta domin gudanar da al'amuran kabarra zaka ga suna ba da labari game da wannan waliyin sawa'un waliyin rayayye ne ko matacce su ce wata ran yayi kaza albarkacin shi an samu kaza an samu kaza an samu kaza yuraghibunahum fi sai su dinga kwadaitar da mutane game da wannan waliyi ko wannan yake cewa shehun ko kuma wannan na cikin kabar wa yuhadhdhirunahum minhu kuma sai su dinga tsoratar da mutane game da wannan waliyin ko shehin a kiyaye da al'amarin sa kar ayi kaza za iya kaza zai iya samun ka idan kayi kaza وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار يعززون لذلك ما لتزاك العامة جمجر متاني ko ku gama garin mutane za su dinga ganin mulukal aqtar jagorori ko shugabanni na ƙasashe wa wulatal amsar da kuma jagorori na garuruwa yu'azzizuna lidhalik suna ƙarfafa wannan aikin rana gama garin mutane sai su dinga ganin cewa ga sarakai ga shugabanni ga manya-manyan gari suna girmama wannan al'amar wai walluna al'ummala kuma sukan sa 'yan aiki na musamman liqabdin nuzur don su dinga karɓar bakance na mutanen da suka zo ziyarar wannan kabar wa qad yatawallaha man yuhsinuna fihi dhann kuma za a iya sa wani ya jabinci al'amarin wannan kaburran ko wannan waliyan daga cikin mutanen da ake kyautata musu zato min alimin na daga cikin malamai au qadin ko wani alƙali au muftin ko mai fatawa au sheikhin sufi ko kuma shehi na sufai fayatimmu tadlisu li iblis a wannan wurin sai tadlisin iblis ya cika wa taqarru aynuhu bi hadha tadlis kuma ya farin ciki da wannan tadlisin a takaice dai abin da malam ke so ya nuna muku nan hadarin jagorori da masu mulki da manyan mutane masu matsayi a gari da suke karfafa maɓanna ta yadda za ta samu karbuwa a wurin gamagarin mutane gamagarin mutane jahilai ne mafi yawansu idan suka ga jagorori shugabannin gari da sarakuna da masu mulki da masu fada aji suna goya makarya baya sai su yarda cewa wannan abin gaske ne ko kuma ya kasance an sanya wasu mutanen da ake kyautata musu zato wurin zartar da wani abin da yake banna ce malami ko wani alkali ko wanda ya shahara da fatawa ya zamanto yana aikata banna a sashi daga cikin mutanen da suke karɓar bakancan mutanen da suke kai kuɗi wurin kabarra ko waliyai ko su shehunnai to kaga gama garin mutane sai su tabbata ko abin ya su yarda a zuciya su ce wannan abin gaske ne wannan abin hanya ce ta daidai hakan zai sa iblis ya samu abin da yake so na batar da al'ummar musulmi wannan shine kenan ƙarshen waccan shubha wadda malai kawo kuma ya warware ta game da faɗan mai faɗa cewa lalle masu yin bakance fa game da kabarra ko wasu waliye ko su salihan da suka yi ƙuduri game da su idan suka kai wannan kuɗin ko suka kai wannan bakancan suka yi yanke-yanke wurin kabarrai ko shehu ko wani waliyi buƙatar su tana biya shi ne malai ce musu in dai kun yarda cewa wannan biyan bukata ita ce dalili da ke gaskata aikin da suke yi na shirka da sabo to ku dada akan haka na duk wani wanda ke bauta gunki ko saniya ko na abin bauta kuma bayan Allah wanda yana ganin bukatunci suna biya yayin da yake yin haka nan ku dada cewa abin nan da yake shi ma gaskiya ce dalili ne wanda ke nuna cewa aikin da yake kuma hanya ce ta tsira kaga ba zai taɓa yiwa ba yadda mai bautar waliyai da kabarai yake ganin cewa wasu bukatocin shi suna biya yayin da yake bauta musu haka mai bautar gumaka da duk wani abin da suke bauta ma na shirme suna kaddasa shi suna girmama shi idan suka yi wasu ababuwa zuwa wannan gumakan sai su ga kamar bukatocin su suna biya in wancan na farkon gaske ne to wanga ma gaske ne in wancan na farkon dalili ne da ke nuna aikin da suke yi hanya ce ta daidai to masu bautar gumaka su ma bukatunsu da ke biya akan bautar gumaka da suke dalili ne da ke nuna cewa lalle bautar gumki gaskiya ce kaga ba zai taɓa yiwa ba to shine mala ya dada bayani cewa mutane su yi hankali su yi hattar cewa shedannu suna shiga a cikin ganga ta jiki na gumki ko wani kabari su laɓe yayin da mai neman biyan bukata ya zo wani bi har su masa magana kana gayan bukatar ka ce bukatar ka ta biya wani bi ma su gaya maka wani abin da kai ka zo da shi kafin ka faɗa ka shi kabari ya yi zancen ko ya amsa maka ko ya baka labarin abin da ke tafai da kai malai ce wannan duk ba dalili bane da ke nuna wannan hanyar gaskiya ce sau da shaidan zai yaudara al'umma malace fa in qulta hadha amrun amma albilada واجتمعت عليه سكان الأغو... سك... واجتمعت... واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا بحيث لا تجد بلدة من, بلدان من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ما ليتشي إذن كتي هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاب to wannan al'amarin da kuke musufa kuna ganin cewa shirka ne banna ce bautar gumaka wai bautar kabarbura da bautar waliye da kuke ganin cewa ba daidai bane ba to al'amari ne fa wanda ya game gari gaba daya wajtama'at alaihi sukkanul aghwari wal anjad kuma mazauna gangare da mazauna tudu duka sun yi ijma'i akan cewa abin nan hakanan ne suna aikata shi wa tabbaqa al-ardha sharqan wa gharba abin ya game ƙasa gabascinta da yammacinta yamanan wa shaman haka wannan abin da kuke musu kuke inkari kuna ganin cewa shirka ne ya game garin yaman haka ya game garin sham duka yi ake wa januban wa adanan haka ya game gusumcin gari kuma ya game garin adanan بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام تيد بذاك ساموان قريبا دقا تشكين قرور ومسلمتي إلا وفيها قبور سيدي أكوي كبري أتكي ومشاهد دورا رند أكي هلرتا أي تارو وأحياء دوس متانيون ديكي مارا ييوني يعتقدون فيها واندسكي قدري أتكنسو ويعظمونها كما سنة جرم ماسو وينذرون لها كما سنة باكنتي سبو يهتفون بأسمائها سنا كرا سونا ينسو ويحلفون بها سكن يرنسوا دوانا أبابي ويطوفون بفناء القبور كما سنا دوافي دكبري ويسج ويس ويسرجونها سنا كن فتلو دوتاتي أجن كبري ويلقون عليها الأوراد والرياحين سنا جيف فلاوة فلير كينا دكما كاين كمشي أجن كبري ويلبسونها الثياب saga suna sa makabari kaya su adance shi wa yasna'una kulla amrin yaqdiruna alaihi min al'ibadati la suna aikata duk wani al'amarin da suka iya aikatawa na yin bauta ga waɗannan ma'abuta kabara wa ma fi ma'anaha da duk abin da ya kumshi ma'anar ibada min at-ta'zim na girma wannan kabaran wal khudu'i da kaskantar da kai wal khushu'i haka da kaskantar da kai wat tadhallul da kaskantar da kai kuma wal iftiqar ilaiha da nuna bukatuwa zuwa gare su bal hadhihi hadhihi masajidul muslimin ba haka ba ma ga masallatai musulmi duka ghalibuha la yakhlu min an qabri aw qaribin minhu galibin masallatai musulmi ba za su wofinta ba sai dai ka samu akwai kabari a cikinsu ko kuma kusa da su au mashhadin ko wata mahalarta ta wani kabari ya musalluna fi auqatis sala wanda musulmai sukan nufaci wurin a lokutan sallah wa yasna'una fihi ma dhukira aw ba'd ma dhukira zaka ga suna aikata abin nan da aka ambata maka ko wani shashi daga cikin abin da aka ambata maka bimana wata shubuha ce wadda malam ya kawo kamar yadda ya saba kuma zai warware ta sanusa abinda shubuhar ta kumsa shi ne na farko wannan abin da kuke musu ko kuna inkari na masu bautar kabarai da waliye da shehunnai abu ne wanda ya game gari ko ina ana yi imana suna son su kafa hujja da mi yawan masu yi bi mana ko ina ana yi inda a ce bata ce ko banna da mutane ba za su gama ba ko ina ana aikatawa na farko kenan na biyu suna son su kafa hujja da shurun mutane da suka yi akan abin da ake aikatawa ba mai musu ko inkari yana gaga shubha nawa kenan biyu ta farko yawancin masu aikatawa ta biyu shirin mutane ko malamai da ba su yi musu ko inkari akan haka ba kamar yadda shi malam yake bayani malaci wala ya sa'u aqlu aqilin ba yadda za a yi hankalin mai hankali ya yarda anna hadha munkarun cewa wanga aikin fa munkari ne abin kyama ne yablugu ila ma zakarta min ash-shana'a wanda har zai kai na muni game da abin wanda har zai kai irin munin abin da ka ambata wa yaskutu alaihi ulama'ul islam kuma ya kasance malaman musulunci sun yi shiru akan haka alladhina thabatat lahumul wata'atu fi jami'i jihati dunya malaman da ya tabbata cewa suna zazzagayawa a cikin duka sassanin duniya kenan wannan shubha tana da reshe biyu kamar yadda muka ce na farko suna kafa hujja akan yawancin masu aikatawa na biyu suna kafa hujja akan shirin malamai kasancewan masu aikata hakan suna da yawa kasancewan malamai sun yi shiru wannan yana nuna cewa abin nan gaskiya ne wanda haka kuskure na farko yawan mutane da wayan masu aiki ba ma'auni ba ne na tantance gaskiya ko ƙarya ina fata an gane yawan masu aikata aiki baya nuna aikin nan gaskiya ne me ke nuna aiki gaskiya ne hujja ko dalili shi yasa idan ka lura da alkur'ani mai girma ya zargi mafi yawa daga cikin mutane walakin da akfarahum la ya'lamun ko mafi yawan mutane ba su sani ba wa in tutai aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ya ce idan ka bi mafi yawan mutanen da ke cikin doron ƙasa za su batar da kai daga tafarkin Allah kaga hasali ma Allah ya zargi mi yawa kenan kaga yawa baya nuna gaskiyan masu aiki me ke nuna gaskiyan masu aiki hujja da dalili ‘yan ko suka ce yawa yana iya kasancewa a matsayin hujja da dalilin da ke nuna abin da suke kai gaskiya ne ya za su yi da hadisin da imamul bukhari ya rawaito da imamu muslim hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke hadisin abdullahi bin abbas manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa an bujuro mishi da al'umma bi ma'ana Allah ya nuna mishi yadda al'ummomi za su kasance a rattashi alqiyama annabi ya ce cikin abin da aka nuna masa fara'aitun nabiya wa ma'ahu ruhait na ga wani annabin tare da shi 'yan tsirarun mutane wanda sun wuce uku ba su ƙarasa goma ba su kaɗai suka yi imani da shi kuma tare da su aka tashe shi ya ce wa ra'aitun nabiya ma'ahun rajula wa ma'ahun rajula wa rajula na ga wani annabin tattare da shi mutum ɗaya wani annabin ku tattare da shi mutum biyu wannabiyya wa laysa ma'ahu ahad na ga annabin ku da baya tare da kowa shi kadai yayin imanin shi shi kadai da awashi ya mutu akan haka babu wanda ya yarda shi kaga ashe ko shakka babu taron mutane bai nuna mi gaskiya me ke nuna gaskiya hujja da dalili duk wanda kaji a yanzu yana kafa maka hujja da taro da yawancin masu aikatawa ko ya zaman tutan tagare jahili ne ko da ko yana da awa ilimi ko ya zaman tuwawa ina fata mun gane saboda taron al'umma bai nuna ba ma'auni ba ne na tantance gaskiya ko karya an gane ko abinda ke tantance gaskiya ko karya dalili inda ko taron al'umma shi ke nuna gaskiya da kaga wannan annabawan wani annabin mutum ba su kai goma ba wani mutum ɗaya wani mutum biyu wani ko annabin baya tare da kowa kuma su ne zaɓaɓɓu a wurin Allah annabi nuhu alaihi salam shekara dubu ba hamsin yayi yana da'awa yana kiran mutanen shi ya kire su da daddare ya kire su da rana ya musu a bayyane ya musu a asirce amma kaɗan suka yi imani da shi Allah ya ruwan tufa na ya hallaka su kaga wannan kaɗankin su ne kan daidai saboda suna kan gaskiya shi yasa karka damu da kasancewa ku ku kaɗan ne matuƙa kuke kan gaskiya karka rudu da yawan halakakku duk yawansu ka nemi gaskiya ka nemi dalili kai aiki da shi sannan abu na biyu da suke kafa hujja da shi shine shirun malamai wanda za mu karanta amsa daga bakin mala na duka guda biyu mala ya ce kultu na ce in aratta al'adla wal insaf idan ka nufaci adalci da yin daidai idan ka so ka yi adalci da yin daidai ka yi mai faɗa haka mai kafa hujja da yawancin masu aikata aiki ko ko da shirin masu yin shiru game da inkari ko musu ya ce idan ka so ka yi adalci wa tarakta mutaba'at al-aslaf sannan kabar bibiya iyaye da kakanni wa arafta anna al-haqqa ma qama alayhi ad-dalil sannan kasan abinda ke gaskiya shine abinda da dalili ko hujja suka tsayi akan shi la mattafaqa alayhi al-awalim jilan ba'da jil ba wai abinda duniya ta hadu akan shi ba jilan al'umma bayan al'umma wa qabilan ba'da qabil da kuma jama'a bayan jama'a fa'alam to ka sani anna hadhihi al'umur waɗannan al'amurra fa da ka ji muna maka musansu wa'annan al'amurra na bautar waliye da shehunne da kabarai allati nudandilu haula inkariha waɗanda mukan kai mu kawo mu naci wurin musansu da inkarinsu wa nas'a fi hadmi manariha wanda muke tashi muna ƙoƙari wurin rosa ginin shi sadiratun anil amma wannan ayyukan sukan faru ne game da gama garin mutane galibin masu aikata wannan aikin jahilai ne allazina islamuhum taqlidul aba'i bila dalil wanda hasalin musuluncin su ma kwaikwayon iyaye ne ba tare da dalili ba duk abin da kaga suna yi da zaka tare su ka tambaye su hujja ba su da abin da za su ce muka sai su ce haka ga muka ga iyayen musulmai galibin masu aikata wannan aiki wa mutaba'atuhum lahum min ghairi farqin baina dabirin wa qabil kuma bibiyar da suke mai iyayensu da kakanni suna bibiyar su ne ba tare da tantance gaskiya ba da ƙarya yansha'ul wahidu fihim shi yasa zaka ga ɗaya daga cikin su zai tashi فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في طفوليته أن يهتف باسم من يعتقدون فيه ɗaya daga cikinsu idan ya tashi zai samu mutanen alƙaryarsu da mutanen garinsu suna laƙanta mishi tun yana ƙarami suna koya masa cewa ya kiri wani wanda suke ƙudiri game da shi haka suka tasa ba su san komai ba sai abin nan da suka isko iyayensu da kakanni suna yi idan suka isko iyayensu sun imani da wani shehi ko wani waliyi haka iyayensu za su laƙana musu su koya musu yin bautar wannan shehin da suke da ƙudiri game da shi wa yarahum yanzuruna alai kuma shi da ya taso zai ga iyayen shi suna yin bakanci akan wannan ma'abucin kabarin ko wannan shehun ko wali wa yu'azzimunahu suna girmama shi wa yarhaluna bihi ila mahalli qabrihi haka za su zo da yaran nan nasu a wurin kabarin wannan shehun wa yulattihunahu bi turabihi su shafa ma dan su kasan wannan kabarin wa yaj'alunahu ta'ifan ala qabrihi kuma su sa dan su ya dinga dawafi akan wannan kabarin waliyi fayansha'u وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه shi yasa wannan zai tashi zai tashi ya girma bayan ya tabbata a cikin zuciyar shi girmama abin nan da iyayen shi da kakanni suke girmama wa qad sara a'zama al-ashya'i 'indahu man ya'taqidunahu sai ya kasance mafi girman abubuwa a wurin wannan yaron abin nan da iyayen shi da kakanni suke da kuduri akan shi sana girmama shi haka za su tasa shi yasa duk garin da irin wannan bannar ta mamaye da irin wannan shirkar da bautar wali da kabare ta mamaye duk wanda aka haifa akan haka zai tashi haka isko uwaye da kakanni suna yi a ziyarci kabarin wani a yi dawafi da shi a kai sadakoki a yi yanke-yanke ana yin bakanci a ma'abucin wannan kabarin ko wani wali da ake girmama ko wani shehu mai rai a je wurin shi a roƙe shi a yi dawafi da shi a yi abubuwan da duk su dace ba da shi ana mai kuduri da cewa wannan mutumin yana da wata salaha yana ba da wani amfani ko yana kare wata cuta to haka wanda suka taso za su ga iyaye da kakanni su ne don haka za su riƙe wannan abin shine mafi abin da yake da girma a cikin zukatansu malar tafayen shau ala hadha saghiru wa shaha alaihi alkabir haka yaro zai tashi ya girma akan wannan tsarin kuma haka babba zai tsufa akan wannan tsarin da bautar waliye la yasma'una ahadan alaihim min nakir ba za su ji ɗaya ba daga cikin mutane wanda yake musu musu ko inkari akan aikin da suke aikatawa wannan bayani na malam malam yana so ya nuna maka cewa rishin musu da rishin inkari da shirin malamai akan banna baya nuna ingancin wannan banna saboda shiru akan banna yana da sababi kuma magana akan munkari matakai gare shi ina fata mun gani akwai mutum zai iya yin umarni ba da hannun shi ta hannun ya hana banna da ƙarfi ko akwai wani mulki mai fada a ji wanda ya iya buga sanda shi akan kowa zai iya hanawa da hannunsa ya hana banna in ya zamanto jagororin da suke da fada aji masu buga sanda a shurare su su ne suke taimakawa wurin yaɗo wannan bannawa zai hana hannun shi akwai babu sai dauri na biyu malamai ba abin gare su sai su fada su fadakar su fada da baki su kawo maka dalili su bayyana maka banna abin nan da kake aikatawa su yi kokarin hada maka hujjoji da dalilai su kusanto maka nesa don su bayyana maka banna abin nan da ake aikatawa to su ma mataki mataki ne wani ya fada da baki wani kuma ba iya fada ko ya zamanto an sa tsanani da takurawa akan duk wanda zai yi magana akan wannan abun ta yadda zai iya samun matsala idan yayi kaga wannan kenan mutum a wannan lokacin ko malami shine faqihin kanshi ina fatan mun gane in yaga idan ya fada zai iya cutuwa a ran shi a jikin shi a duke shi sai musu da inkari a zuciyar shi tana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fabiƙalbihi wa zalika adhaful iman duk wanda ya ga munkari daga cikin ku abin kyama babu ko abin da ke abin kyama ne kamar yin shirka da Allah da bautar waliye da kabarai idan mutum ya ga wannan falyughayyirhu biyadihi ya canza wannan abin da hannun shi ya hana da ƙarfinsa ya hana masu aikata aikin ya ruguza aikin dan a daina fa illam yastati idan ko baya iyawa fabilisanihi ya hana abin da bakinsa ya yi wa'azi ya faɗakar ya nuna munin wannan abin ta hanyar kawo dalilai na ƙur'ani da sunna akan batancin wannan aikin idan ko baya iya yin haka fabi kalbihi sai musu yayi inkari da zuce shi Allahumma inna hadha munkarun fala ardahu ya Allah wannan dai munkari ne banna ce abin ne bai dace ba ni kan ban yarda da shi wannan a zuciya shi so da bai iya da hannu bai iya da baki saboda tsoro ko abin da ke kama da haka ko kuma idan ya faɗa zai kasance hadari ne akan rayuwar shi ko duke shi ko iyalinsa a wannan lokacin sai ya musu da zuciya shi yake abin ya kyamace abu kenan kaga shurun masu shuru yana da sababi kenan idan masu shuru suka yi shuru malamai kenan ba su yi musu ba akan wani abin da yake banna ce shirin su bai nuna halaccin wannan abin da kuma kyawun shi ina fata mun gane yau kenan kaga shirin masu shiru bai halatta munkari taron masu aikata munkari bai nuna nagarcin wannan munkara dalili da hujja kullun shi ake nema mala ce bal tara mimman yattasimu bil ilm bal ba ma wannan ba injimala yace za ka ga mutumin da ya safantu da ilimi wa yadda ilfadla kuma yana da'awar falala da matsayi wa yantasibu lil qada mutunan da ya kafu wurin yin hukunci da alƙalanci tsakankanin mutane wal futiya wat tadris ko mutunan da ya sifanta da yin fatawa bayyana mu mutane al'amuran su ta yin idan sun yi tambaya fassale musu wat tadris ko karantarwa awul wilayati ko yana da wata wilaya kasancewa shi wani waliyi ne ko wani mai matsayi awul ma'arifa ko mai da'awar sani awul imarati wal hukuma ko mutanen da yake da matsayi na hukuma ne ko kuma wani sarki ne mai faɗa a ji mu'azziman lima yu'azzimu lahu sai kaga shi ma yana girmama abin da gama gari jahili suke girmamawa mukriman lima yukrimunahu zaka ga su ma suna karrama abin da jahilai suke karramawa qabidan linnuzur zaka ga waɗannan mutanen suna karɓa kuɗin da ake kawowa na bakance a kan shehunne ko waliyai ko ma'abuta kabarra akilan mayun haru alal qubur zaka ga suna cin duk wani abin da aka yanka akan kabarai fa yadhunnu al'amatu a wannan lokacin gama garin mutane jahilai sai su zaton anna hadha dinul islam cewa wannan abun fa addinin musulunci ne wa annahu ra'asud dini was salam cewa wannan fa shine kan addini kuma shine kololo addini kaga illa a samu malamai da masu da'awa da masu girma a cikin mutane da masu alƙalanci da fatawa da karantarwa da wanda ake ganin cewa waliye ne suna da sani ko sarakuna ko kuma masu matsayi ga hukuma su rika girmama abin da jahili suke girmama hakan sai ya sa jahili su ɗauki wannan abin shine ainihin addini kuma shine gaskiya malaci wala yakhfa ala ahadin ta'ahala lin nazar baya boyuwa akan mutum daya wanda ya cancanci bincike da nazari wanda ya kai mataki ne ya karanta ya fahimci abin da ya karanta wanda ya kai mataki ne ya bibbiyi littafai da abin da malamai suka ci domin ya gano gaskiya wa ya arifu bariqatan min ilmi kitabi was sunnati wal athar kuma ba zai boyuwa ba ga jin mutumin da ya san haske na ilimin qur'ani da sunna da maganganun malamai anna sukutal alim cewa shurun malami أو العالم كوشر دنيا على وقوع على وقوع منكر أكن أبقو ون منكر كو أبن كاما ليس دليلا على جواز ذلك المنكر با دليلي بني دكنون حلتش ون منكر duk mutanen da ke da ahliya ta ilimi da bincike ya karanta ya fahimta duk wanda ke da wani bangare na hasken ilimin qur'ani da sunna da maganganun magabata ya san da cewa shirin malamai ko shirin duniya akan abu ko wani munkari bai nuna halaccin wannan munkar ba zai taɓa yiwa ina fatan mun gane dan kaga malamai sun yi shiru akan wani munkari in dai ba malaman me yake cewa ba malamai ne batattu wanda suke goyon bayan bata bai nuna wannan abin me yake ce mishi alkhairi ne kuma koda sun yi shiru shirun su bai nuna alkhairi ne koda sun karfafa mashi baya sun goyi bayan yin shi bai nuna alkhairi ne kullun ka tsaya matsayi guda ana iya gane daidai kalkashin hujja ta dalili qur'ani ko sunna ko maganganu ko aiki na magabata karka rudu da batattun malamai karka rudu da batattun masu da'awa karka rudu da batattun masu masu girma ko jagorori a cikin gari su sa ka yi abinda ba shi bane Allah da manzon shi suke so ina fatan mun gane kullum ma'aunin ka shine qur'ani da hadisi bisa ga fahimta magabata malai ce wani nadrib laka masalan min zalik za mu buka maka misali game da hakan ga wani abin da yake banna ne yana abkuwa kuma an yi shiru a kai kuma shirun a kan baya nuna halaccin shi ce wahiyya hadhihi al-mukus al-musammatu bil majabi misali game da al-mukus abinda ake cewa al-mukus kudin da ake karba wurin masu shaguna wanda ake ce musu almajabi me ake ce muku da ake karba wurin masu shaguna duk shekara ko duk bayan watanni ne sunansu dukansu ko patanti ko abin da ke kama da haka alma'aluma min darurati din tahrimuha ya ce abu ne wanda yake sananne game da haramcinta a cikin addini wurin malami da wanda yake jahili ne kowa ya san abin nan da za a karba haramun ne bai dace ba an gane ko bai boyi ba akan malami da jahili qad mala ad-diyara wannan abin ya cika ƙasa duka walbiqa ya cika wuri na karɓar kuɗi a hannun mutane masu shaguna ko masu wani masu neman abinci cikin me yake cewa doron ƙasa a zuwa dinga karɓa kuɗi a wurinsu ko duwan da abin da ke kama da haka ya ce wasarat amaran ma'anusa abin ma har ya kasance wani al'amarin da an saba da shi haka ne ko ba kan an saba ya za ka yi ka zuwa karɓa ka so ko ba ka so la yalju inkaruha ila sam'in min al-asma' ya ce musan haka da inkarin shi bai shiga cikin kun ko ji daga cikin jikan mutane ka taba jin wani ya tashi ya nuna cewa wannan abin haramun ne bai dace ba eh su ba da suna da karamci ko ba gaskiya ba da wuya ka ji wani ya fito cikin gidan tele ko gidan radio ya ce karɓar wannan kuɗaɗe da ake a hannun talaka bai dace ba har ya kasance al'amari ne da an saba da shi kuma ba za ka ji inkarin mai inkari ba ya shiga a cikin jin mutane game da munin wannan abu وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة, في مكة أم القرى يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام ya ce hannun masu karɓan wannan kuɗaɗen hannun masu karɓan wannan kuɗaɗen ya kai a mafi tsarkin wuri shine makka uwa alƙaryu gaba ɗaya suna karɓa kuɗaɗen mutanen da suka je domin su sabke farilla ta aikin hashi ويلقون في البلد الحرام kulla fi'lin haram zaka ga suna aikatawa a cikin wannan garin mai alfarma shine makka duk wani aiki na haram wa sukkanuha min fudla'il anam tare da cewa ma'abucin wannan garin sana daga cikin mutane masu girma wal ulama'u malaman garin wal hukam da masu mulkin garin sakituna alal inkar sun yi shuru ba mai musu ko inkari معرضون عن الإيراد والإصدار sun kawar da kai game da bayyana ma mutane haramcin wannan aikin da munin shi a fayakunu sukutu min al'ulama bal min al'alim dalilan ala hilli akhdhiha wa ihraziha yace yanzu shin shirin malamai da shirin masu hukunci akan karɓa kudaden nan da ake ga bayan Allah shin zai nuna halaccin yin haka da taskance wannan dukiyar da tara ta malaci hadha la yaquluhu man lahu adna idrak wannan magana ba wanda zai faɗe ta daga cikin masu karamcin riska masu fahimtar gaskiya ba wanda zai gaya haka ina fatan mun gani yana bada abin da ke faruwa ne a zamanin shi wanda idan mutane suka ta aikin haji akwai wasu kuɗaɗe da ake karɓa a wurinsu na ba gaira ba sabon hukuma ta sani malamai sun sani kuma ya ce abu ne wanda kowa ya san haramun ne amma hukuma sun yi shuru malamai sun yi shuru shinshirin malamai zai nuna halaccin karɓar kuɗaɗen bayan Allah da ake yi kaga zai taɓa nuna kaga ashe shirin malamai akan wani aikin da ake aikatawa matuƙar wannan aikin sabon Allah ne bai nuna halaccin wannan abu ina fata mun gani kudin empo da ake kamawa da fatanti da wane ne ga hannun bayan Allah in dai ba dan maslaha ba ta ƙasa haramun ne ko kwankwanto ba game da wannan haka kudin duwan da ake kama na bayan Allah a cikin ƙasarsu game da kai kawansu da tafiya al'amarin kasuwancinsu in dai ba don wata maslaha ta ƙasa ba haramun ne ko shaka ba ina fata mun gani yaushe ya kamata a karɓi kuɗaɗen bayan Allah masu shaguna da masu aiki a cikin ƙasa idan ƙasa ta kasa yin wasu abubuwan da dole ne a same su a cikin ƙasa a ce babu makarantun ne akwai ƙaramcin ruwa da za a sha akwai lalacewa hanyoyi da aka samu da rashin fita ruwaye na sama da ɓacin wurare idan babu wata hanyar da za a samu kuɗin da za a yi wannan aikin to a wannan lokacin a iya sama masu shaguna da masu nema a cikin ƙasa wani ɗan abu wanda ba zai cutar da su ba da za a iya kama a tara domin a yi aikin da zai wadaci ko ko zai amfani al'umma gaba ɗaya ina fata mun gani kenan ƙasa ta kasa Allah bai ba su arzikin ƙasa ba bai ba su abubuwan da za su yi amfani da su don ci gabar da kasarsu da kawo mu mutanen su kwanci hankali a wannan lokacin za yi amfani da wannan dama a karɓi duwan wani ɗan abin da ba zai cutar da kasuwancin mai kasuwanci ba a karɓi kuɗin masu shaguna cikin irin abin da ba zai iya cutar da su ba ko ya karyar da su a cikin kasuwan da suke yi domin a gyara wani abin da zai amfani al'umma gaba ɗaya kaga gyaran titi da gyaran hanyoyi na kai kawo yau da gobe abu ne na amfanin kowa da kowa gyaran hanyoyin da ruwaye za su bi don kar a samu illa da banna ruwa su yi banna a cikin gidajen mutane kaga amfanin kowa da kowa ne ko ba ka gina lakwaloli da makarantun ne domin wayar da 'ya'yan musulmi wayar da kansu ta bangaren addini da wayar da kansu ta bangaren ci gabansu na duniya kaga amfani ne na gama gari na kowa da kowa to a wannan lokacin in ba ku da abin da za ku yi wannan aikin kun iya ku yi wannan ba tare da kun cutar da talaka ba domin a samu wannan abin da dole ne a same shi amma in ba haka ba tara wannan kuɗin da karɓar su hannun talakawa haramun ne wanda ya karɓa ya karɓi haramun wanda ya ci su ya ci haramun ko shakka babu amma kaga baka jin masu musu suna musu baka taba shi malami ba samun bari ya faɗa ba ko kuma a wani an zo yin muhazar akan haka an yi shiru yin shiru akan haka bai nuna halaccin yin wani abu kuma yau shirin da aka yi ma mutane za su yi tsammanin abin halal ne babu laifi ko ba haka tare da cewa laifi ne in dai ba wani sababi ba ko ta darura ta sa aka yi hakan ina fatan kun gane daruran nan kaɗai za ta sa a yi duwan a karɓi kuɗin talakawa ko kuma fatanta da ake aza musu na a karɓi kuɗaɗensu in babu wannan darurar karaba kudin nan bai halatta ba haramu ne aba kowa lafiya ne abin mulkin shi saboda ƙasa ana tarayya ta ne gaba daya babu wani wanda ya fi wani a cikin ƙasa kai gini a cikin kana da hali ka mallaki komi a cikin kana da halin mallaka ba wanda zai hana ka ina fatan mun gane ba wanda kuma ya ce aje a karbi kudaden mutane a shagunansu ana kaiwa ana taskancewa ba tare da ana aiki da su idan ko aka yi haka ba kyauta shi ne mala ya ce hakan yana faruwa a zamanin shi a garin makka akan karɓi kuɗin bayan allah da suka je ziyarar ɗakin allah aikin hajji ko umara ya ce karɓi wannan kuɗin ko shakka babu malami da jahili sun san haramun amma kaga masu hukumci sun yi shiru malamai sun yi shiru shirin masu hukumci da shirin malamai bai nuna halaccin yin wannan abin da ake yi ina fatan mun gani da haka kenan kar ka ɗauki shirin malamai akan halaccin yin wani abu ba daidai ba ne kar ka ɗauki shakan saboda malami ya iya yin shiru saboda sababba kamar da na ambata maka ko ya zamanto baya da ikon ya faɗa saboda ya san idan ya faɗa za a iya azabtar da shi ta hanyar gangar jikin shi ko duke shi ko iyalin shi sai ya shiru saboda ba da zai kuma wannan waƙi yana nuna hakan a ƙasashe daban-daban na musulmi a yau akwai garin da masu bautar kabarai da waliya suka mamaye garin ta yadda kai ko a nan aka aihe ka da kai da kakanninka da iyayenka in kana da aƙida da ƙudiri saɓanin nasu baka isa ka zo ka bayyana gaban kowa da kowa ba in ko ka bayyana hakan za ka samu matsala wataƙila za su iya kashe ka ba ko su kore ka daga garin to shirinka akan yin hakan da suke yi yana nuna aikin da suke halal ne ba nuna halal ne kenan hujja dalili taron mutane suna aikata sabo da banna bai nuna gaske wannan abin balma Allah ya zargi mafi yawa Allah ya yabi karamci ba a iya gane gaskiya saboda yawa shi yasa yan maulidi kullun suke ba kansu suke suke ba me yake kansu wahala su ce yanzu duk taron al'ummar duniya ana maulidi sasanin duniya daga kwace bid'a ne saboda su me suke kallo taro da mutanen da suke yi ce ba shi bane hujja me hujja dalilin ku akan yi me dalili me dalilin ku akan yin maulidi annabin da kuke maulidi yayi shi bai yi maulidi ba ƴaƴansa nasa in akwai wasu wanda suke kamnan manzo Allah ba su yi kamar ƴaƴan da ya haifa da cikin sa ba ba su yi kamar matayensa ba sun masa maulidi ba su yi ba sabon annabi gaba ɗaya sun haɗu su ba su yi maulidi ba tabi'ai almajiran malamai duka sun haɗu har suka bar duniya ba su yi maulidi ba tabi'u tabi'ina ma gaba ɗayan su ba su yi maulidi ba shekara ɗari uku da annabi ya yaba ya nuna cewa shekaru ne na mutane nagartattu shekaru ne mafi alherin shekaru ba ɗai wanda suka yi maulidi inda ko maulidi alheri ne da ba marigayi su yi ba da su sarga to yau taron masu yin shi a duniya dai yawancin su bai nuna nagarci da ingancin maulidi me ne ke nuna nagarci da inganci ku kawo hujja ba ku da hujja babu ina fatan mun gani yawa to dukkan sabo da dukkan abin da ake na banna ba a nuna yawancin masu aikatawa abin da ake nuni ake ake duba hujja ko ta mala ce bal adribu laka mathalan akhar zan buga maka wani misali na daban lokacin sallah yako lokacin sallah yako bari mu yi da wannan misali sai mu tsaya mala ce ban adribu laka mathalan akhar bari mu buga maka wani misali na daban hadha haramullah alladhi huwa afdalu biqa'i ad-dunya bil ittifaq wa ijma'i al-ulama yace wannan hurumin Allah ne yana nihin kenan makka da madina allazi huwa afdal biqa'id dunya ko yana nihin makka kenan wanda shine mafi mafificin wuri a duniya da ittifaqin kowa da kowa da ijma'in malamai ahdatha fihi ba'd muluki sharakisat al-jahala ad-dullal hadhihi al-maqamat al-arba'a yace an samu wasu almuluk sarakuna asharakisa jahala jahilai abdullal kuma batattu wanda suka kirkiri wasu matsayi guda hudu a ka'aba fa ɗakin Allah kuma suka suka kirkiri matsaya ta liman guda hudu allati qarrat allati farraqat ibadatil ibad wadda wannan matsayin suka rarraba ibadar bayu gaba daya washtamalat ala ma la yuhsihi illa Allah min al-fasad wanda wannan abin ya kumshi abinda babu wanda ya san yawancin shi sai Allah na banna wa farraqat ibadatul muslimin kuma tararraba ibadan masu sallah wa sayyaratuhum kalmilal mukhtalafati mukhtalafati fi din kuma ta mayar da al'umman musulmi kamar wasu addinai wanda suka saba a cikin addini bid'atun qarrat biha aynu iblis al-la'in wata bid'a ce wadda ta faranta ma iblis la'ananne rai ya ji dadi wa sayyarat al-muslimina duhukat ash-shayatin wadda wannan bid'a ta mayar da musulmi abin dariya ga shedannu wa qad sakata an-nasu alaiha kuma mutane sun yi shiru akanta وفد علماء ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها وشاهدها كل ذي عينين وسمع بها كل ذي أذنين يتشي ونن أبن نبيل malamai masu yawa sun je wurin malamai masu girma sun halarci wurin malamai masu daraja sun ga wurin sun ganta da idansu sun ji ta da kunnuwansu wace bid'a ce wannan sarakunan a zamaninsu a ka'aba sai suka kakkasa mutane gwalgwadon mazhabobi guda ɗaya da suka shahara a duniya malikiya sewa shafi'iyya ko mu ce hambaliya malikiya shafi'iyya sewa eh banji hanafiya hanafiya limamin su daban a ka'aba malikiya limamin su daban shafi'iyya ma limamin su daban sannan hambaliya limamin su daban a duk salloli guda biyar a lokaci guda kowace kungiya sai su zo su yi sallar su daban a gindin ka'aba idan 'yan malikiya suka zo sai 'yan malikiya su tashi su yi azahar tare da shugaban limaminsu na malikiya in ya salamce 'yan shafi'iya suna nan zaman suna jiran limamin shafi'iya ya zo yi musu azahar a sallah azahar fa idan nan malikiya suka gama azahar sai shafi'iya su tashi limamin shafi'iya ya jagore su 'yan shafi'iya su tashi a yi azahar su salamce su sa kai hanafiya su zo da limamin su su ma ya musu azahar su ta yi hambaliya su ma haka a lokaci guda a gindin ka'aba wannan bid'a ce kuma bid'a bace ko kaddara a masallacin nan da muke yanzu a ce ga yan malikiya ga yan shafi'iyya ga yan hanafiya ga yan hambaliya lokacin azhar yayi malikiya su salla azhar da limamu su dan malikiya su salamce su huta ko su ja baya shafi'iyya haka su zo hanafi haka su zo hambaliya haka su zo wannan babu raba kan al'umma a ciki akwai babu raba addinin musulmi a ciki akwai tare da haka a wannan lokacin ba wanda ya musu koyi inkari shin shirunsu da rashin inkarinsu yana nuna halaccin yin haka kaga bai nuna halaccin yin haka shi yasa kenan kaga shirin masu yin shiru bai inganta banna yau da zaka ji malamai garin ga ana wata banna sun yi shuru ba mai magana sai ka tambaya me yasa suka yi shiru mai yiwa wannan abin idan suka yi magana game da shi wannan abin zai zamanto kalubale akan rayuwarsu a jikinsu ko a dukiyarsu ko a iyalinsu wani ya iya faɗa ya daure duk abin da zai faru ya faru wani kuma ba zai iya faɗa ba kuma ba za ka zarge shi idan suka gamu suka yi shiru dukansu akan wata ɓanna da ke faruwa shirunsu bai nuna halaccin wannan ɓanna ina fata mun gane shirinsu bai nuna halaccin wannan bana kan misalin da muka gaya muku yanzu ne kudin fatanta da ake kama na masu shaguna da kudin duwan da ake kamawa ga talakawa yadda suka shigo da kayansu na kasuwanci ba wanda zai ce halal ne a rayuwa babu kowa ya san da cewa zalunci ne kowa ya san da cewa haramun ne sai fa inda sababi ko da dalili wanda ke nuna daula ta kasa yanzu misali Nijar a ce ba mu da komai ba man fetur ba mu da uranium babu bakin karhe babu zinariya babu azurfa ba mu da komai dama ba mu da tekun da muke yin gari shi sai dan ruwan da suka biyo ko to idan ba mu da komai cikin abin da muka ambata sai gwamnati su duba su gani ga 'yan kasuwanmu mana da masu zuwa kasashen wadda su kawo kaya su shigo da sunan ana jujjuyawa ana samun kuɗi sai ya aza musu wani ɗan kuɗin da ba zai cutar da su ba cikin tafiyar kasuwancinsu sai su kakkawo a gina makarantun ne a gina masallatai a yi wurin koyarwa na lakwal a yi hanyoyin ruwa don kan ruwa su cutar da al'umma a gyara kwalta da hanyoyin da za a kai kawo na safari ne da gobe da wannan kuɗin da ake tara amma idan ya zamanto muna da komanmu mun wadatu da karɓar kuɗin talakawa to a wannan lokacin haramun ne a karɓa sai a ba su lafiya sai kasuwancinsu su nemi kuɗinsu a ba masu shaguna lafiya a ba bayan Allah da suka shigo da kayan kasuwancinsu lafiya kar a musu don a bar su juyar kasuwancinsu kawai in akwai abin da gwamnati za ta yi ta sa ido wurin sayar da saye da suke yi kar su tsawwala ma talakawa abin nan ga abin da kuke samu ci kuma akwai amfani ku yi abin da ku ku amfana bayan Allah su samu sauki in kuma gwamnati na da hankali ya kamata sai ta gane su abin nan da kuka kawo ko abin nan da kuka noma ko abin da kuka tara bari in fanshe shi ta hanyar in ba ku riba mai yawa a shigar da talakawa a shigar ma talakawa shi bisa ga farashi mai sauki don su huta su ji daɗin rayuwa wannan shi kaɗai zai sa a yi duwan ko fatanti in kasance ba ta iya amma matukar ƙasa na da abin da za ta yi tana da ma'adanai tana da man fetur akwai iranium wanda a duniya sun ce nijar ita ce daula ta biyu ta wurin arzikin iranium amma dan nijar mai sayin game da wannan ba abin da za mu yi haƙuri ba za mu fito na hoto da hukuma ba ba za mu zazzage su ba abin da muka iya mu bar su da allah kawai allah ya ba kowa haƙƙin shi lahira haƙƙinsu da suke nema a wurinka dole ka ba su ba su ka jira gobe kiyama Allah zai rama maka wannan shine lokacin sallah kenan nan zamu dakata assalamu alaikum